والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kokin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar 29 ga watan da shida hijira na da shekara 1441 a kalandar nasara kuma kamar 19 ga watan 8 2020 kamar yadda aka sanar tun wancan satin bayan dogon hutu na lalura da ya faru cewa za a dawo a ci gaba da karatun da aka saba na ranakun laraba da juma'a juma'a da ta wuce sai aka yi dace daidai lokacin ana ruwa wanda mafi yawa masallatai ma haɗa sallah suka yi sai zama na yau ita ce ranar da za ta zama ranar da aka dawo da Allah madaukakin sarki muke roƙo ya shige mana gaba ya yayi mana halin da aka shiga kuma kada ya maimaita mana irin wannan yanayi. kamar yadda yake sananne da kowa ranaku biyu ne muke karatu ranar juma'a wanda muke da aqidatul wasatiyya wanda littafi ne na aqida kuma littafi ne na tauhidi wannan ranar kuma ta laraba muna karatu ne a cikin tufatul maudud ya kamil maudud na babban malami ibnu qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama mun arika karatun kafin ko dabda yadda muka saba rufewa saboda hutu na azumi mun yi darasin ƙarshe a 23 ga watan rajab nawa ita wannan shekara take ban kwana wanda kwana ɗaya biyu kusan shi kenan ta riga ta fita abu hutu ne na wajen wata biyar kenan wanda ya daidai da kalandar nasara 18 ga watan uku dubu biyu da ashirin shi ma dai na wannan shekara wanda shi ne muka yi karatu na ƙarshe a cikin wannan littafi darasi kuma na goma sha hudu babba abin da ya sabbaba rufe karatun ba tare da an shirya ba annoba ko lalura da ta bijiro wa duniya abin har ya kai yanayin da an kallafa a rufe masallatai saboda iyasi ko hasashen da ake na cewa shine mafita kalamarin da ya zama ko ya kawo inda ya kawo yanzu wanda kusan kowa ya fahimci inda aka nufa hatta a yanzu a iya cewa su a hukumance ba su da a buɗe ba saboda ba sa son taruwar jama'a suna ga wannan taruwar sai za ta ci gaba da yaɗa cututtuka domin kuma a musulunce cutarwar ba karama ba ce ko musibar ba karama ba ce saboda akwai furfushin cewa Allah ya yi fushi da mu Allah ya watsi da abin da muke da cewa mu tafi ma baya son sallar baya son karatun baya son kusancin shi da muke yi to kaga wannan ba karamar musiba ba ce dan adam duk lokacin da musiba ta same shi to gun Allah zai koma dan neman mafita wayannan bayanai za su zo duka daga baya za a yi muhadara a kai daga bisani bayan al'amura sun warware fatar mu kada Allah madaukin sarki ya sake maimaita mana irin wannan annoba ta shaga addini don wannan annoba ce ta musulunci kawai don mutanen da ta kashe har yanzu ga adadin ba wani aji ba ne har yanzu Najeriya ba kai dubu ɗaya ba kama da mutum nawa suka rasa imani mutum nawa suka nisanci Allah mutum nawa suka manta da Allah wannan ita ce babbar musiba duk girman musiba in ta tsaya a cikin mutum ko a zuciyar shi ko al'amuran shi na duniya fa inna ma hiya jalal kamar yadda magabata ko sabbai suka rika cewa bayan rayuwar annabi ta tsira an kashe ‘ya'yansu da iyayensu da mazajensu, wata mata an kashe mijinta, an kashe kawunta, an kashe ɗanta a Uhud, ta ce ina manzan Allah ta ce mata annabi lafiyar shi lau sallallahu alaihi wasallam ta ce duk wata musiba in dai bar taɓa ran annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma hiya jalal karama ce kawai ku manta da wannan rayuwar shi ita ce rayuwa mafi girma daga wancan lokaci zuwa yanzu an yi rashe-rashe ko wani nashi namu ko cikin yan uwa da dangi a gari ko a wajen gari duka a dunkule muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya sa sun mutu akan wannan turba ta addini ya kankare musu kurakuransu kuma ya karfi zuwansu wurin yan uwa da dangi da abokan arziki kuma muna fatar Allah madaukakin sarki ya bada hakuri Allah madaukakin sarki ya sa in tamu ta zo mu cika da imani sannan akwai ma rashin lafiya da ya faru da jama'a da dama wanda akasari sai in ya girmama ne ma za ka ji labari amma dai dan karami ne wannan iya cewa sai dai ai ma kowa ta ce kowa ma ta shafi shi ta shafi jikinka ko ta shafi wani na jikinka da iyaye ko mata ko 'ya'ya ko dangi ko abokai muna fatar Allah madaukakin sarki ya jikan ya sa rashin lafiyar ya zama kafara daga cikin rashe-rashen da suka tayar da hankali akwai na Muhammad Kabir kisan gilla da aka yi mashi muna fatan Allah ya tona asirin waɗanda suka yi shi kuma Allah ya saka mashi Allah ya kara mana hakurin juriyar rashin ya sa shi kuma mutuwar ta zama shahada da hutu a gare shi daga cikin rikin lafiya akwai malaya aliyu shi ma rikin lafiya wanda da shi ake gwagwarmayar abubuwa na izala muna fatar Allah madaukin sarki ya sa ya zama kafara haka alhaji ahmad shi ma muna fatar Allah ya sa rashin lafiyar ya zama kafara da sauran yan uwa ko na cikinmu waɗanda suke in suka yi rashin lafiya tamkar mu ne muke yi muna fatar Allah madaukin sarki ya ba mu lafiya ya amfanar da mu da abin da ita lafiyar ta kunsa to wannan shine darasin mu na goma sha biyar a cikin wannan littafi na tufatul maulud da ahkamil maulud za mu tashi a daidai fasali na biyar kaman haka ne ko ni dai haka alamar kaman ta nuna haka ne ko to za mu tashi alfaslul khamis fasali na biyar shi wannan fasali na biyar a cikin babban babin mu babban babinmu na shida fil aqiqati wa ahkamiha shi babban babinmu na shida ya tattauna ne akan matsalolin aqiqa ita ce wannan dabbar da ake yankawa yaro a ranar bakwai ko kuma wannan gashin da ake askewa yaro a rana ta bakwai kamar yadda duk zamu ji bayanai wanda shi wannan babi yana ɗaya daga cikin babi babuka mafiya tsawo a wannan littafi wanda ke nuni ga muhimmanci shi da tsananin buƙatuwar al'umma zuwa gare shi wanda ya kunshi fasali-fasali har guda ashirin da biyu. To daga cikin waɗannan fusul ko fasulla guda ashirin da biyu shi ne za mu tashi a kan na biyar. Ya ce alfasulul khamis fasali na biyar istikafi ha wa min ayyi shay'in ukhizat istikafi ha dangane da inda aka ciro kalmar aƙiƙa. na da ce kalmar al'aqiqatu dabbar da ake yankawa ko mu ce dabbar suna to daga ina aka ciro wannan kalma ta al'aqiqatu wacce ta genu daga wa'incan harufa guda biyu shine ainun da kuma qafun wa min ayyi shay'in ukhidat daga ina aka ciro ta wannan abu da malai kalmar da malai amfani da ta ishtiqaq ɗaya ne daga cikin wani al'amari da harshen larabci ya sha bamban daga sauran yaruka. Masana waɗanda suka ƙware a harsuna linguistic sun tabbatar da cewa harshen larabci a ina da ina karon sun tabbatar da cewa harshen larabci shi kaɗai ke da wannan abu da ake cewa ishtikafi nan ce ishtikafi shine a sami kalma guda ɗaya a larabci sai a dosa ciro kalmomi a jikinta wanda suka ce mata in ka samu misali kafin mu ɗauki misali himun da lamun da kaf haka za ka ce malaka ko male ko mulk sai ta wannan kalmar kwaya ɗaya mai harfa guda uku to za a juya ta har a samu kalmomi guda shida wa'annan kalmomi guda shida ko su zama suna da aiki duka a da'ira ta larabci ko ya zama da akwai waɗanda su wasa aiki to daga ina ka ci wannan kalma ta afirka abu na biyu da yake so ya gaya mana shine wanda sauran yarika kan ba da shi shine shi harshen larabci in aka samu wata kalma sai aka ciro wasu kalmomi daga cikinta to za ka gaba ta rasa alaƙa da waccan ma'anar da asalin kalmar ke da shi misali yanzu aka sami kalmar mulku ga mimun ga lamun ga kafin za ka iya cewa malaka za ka iya cewa makala haka yanzu ka fara da mimun ka samu kalmomi guda biyu za ka iya gabatar da lamun din akan kafin ka ce lakama ko kuma lamaka sannan za ka iya ɗauko kafin din ka fara da ita ka ce kamala ko kalama dukkan wa'annan kalmomin in dai har suna da ma'ana to za ka ga ma'anar na komawa zuwa ƙarƙashin ma'anar ƙarfi in ka ce malaka ya mallaka ai ba a mallaka sai ana da ƙarfi in ka ce mulku mulki mulki ƙarfi yake da shi in ka ce malak mala'ika mala'ika ƙarfi yake da shi in ka ce lakama ya nushe shi ba wanda zai nushe sai wanda yake da ƙarfi to za ka duk kalmar da aka ciro to haka kalmar aqiqa kalma sai da aka ciro ta daga haruffa guda biyu ainun da kafun to waɗannan haruffan guda biyu duk kalmar da ka ciro daga cikinta to za ka tana da wata alaka ta wannan ma'anar akikar da muke so a kai gare ta abu mai muhimmanci da kawai ya kamata mutum ya sani shine in ka samu kalma mai haruffa guda biyu to kalmomi biyu kawai za ka iya turowa daga ciki kaga yanzu in ka samu afta ga ainun ga kafun abinda kawai za ka iya turowa sai ka ɗauki kafun ɗin ta koma farko ainun ɗin ta koma ƙarshe ila ka ce ka'a ko ka'a shikenan ka gama amma in ka samu kalma mai haruffa uku to za ka ciro kalmomi guda shida in ka samu kalma mai haruffa hudu za ka iya ciro kalmomi guda ashirin da hudu in ka samu kalma mai haruffa biyar sai ka ciro kalmomi ɗari da ashirin za ka yi ta juyawa kai ta juya sai ka samu kalma kalma kalma kalma guda ɗari da ashirin wannan in ba larabci ba ba inda za ka samu haka ko da ka ciro za ka ba su da alaƙa yanzu in ka zo a hausa in ka ce kabari kabari ba su da wata alaƙa tsakanin kabari da kuma kabari eh kawai da kambari ma da duk kalmar da aka fiye da kafin da ba'un da ra'un ko ma ne aka fara gabatar za ba su da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa to wannan na ɗaya daga cikin abin da larabci yake banta da shi to daga ina aka ciro kalmar aƙiƙa daga ne aka ciro ta kala abu amur abu amr yake cewa shine yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul bar annamiri al-qurtubi nan ce abu umar shine ibn abdul bar ya fi shahara da haka yana da littafai da yawa ya rasu a karni na biyar bayan hijira ko karni na shida shine malami da a tun daga zamanin shi ne zuwa yau ana ga babu malamin da yawa malikiya hidima irin shi sau da ya ɗauki littafin muwatta sai da ya rubuta littafai guda biyu ya yi al-istiyab sannan ya zo ya yi at-tamhid sannan ya yi al-istiyab ba cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani a ciki ne yake cewa fa ammal aqiqatu fil lugha amma kalmar aqiqa dabbar suna a harshe na larabcin kace al aqiqatu to fa zakara abu ubaidin an al-asma'i wa ghairihi ba zai kawo ra'ayin shi ba haka addini yake sai ce abu ubai ya ambata cikin wani karatu da wani ilimi da ya samo shi daga malam asma'i wannan malam asma'il malamai in kana karanta in ka karanta tarihi suna ce mashi lisanul arabiyya wa hujjatul adab to da kamar ka iya cewa in asma'i ya faɗa ra'ayin shi a larabci to gaskiya kai shiru karka musa dan kana musa baka sa kunya za ka sha an haife shi a shekara hijira na da shekara ɗari ɗaya da ashirin da uku tsakanin shi da annabi bai fi shekara ɗari da goma sha ba kaga tazarar babu yawa ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sha biyar ya rayu wajen shekara tasa'in da wani abu ɗalibi ne na su al-khalid ibn ahmad al-farahi waɗanda su shi kuma khalid ibn ahmad shi ne malamin tsibawai har kenan asma'i kamar cosmet ne na tsibawai ta ko har wannan ba da larabci ba sun tsibawai yanzu nan kada an ce karka taba tsibawai to shi al-imamul asma'i hujja ce a larabci an ce da ya tashi koyon larabci ban kwana yayi da cikin gari ya tafi daji ya samu makiyaya na kuma kauyawa zalla wanda ban da larabcin ba abin da suke ji ya rika jin su yana koyon larabci sai da bakin shi ya nuna suna da ya dawo cikin gari ba ma kowa zai iya daye magana a gaban shi ba dan yanzu nan zai iya cin ka gyara ko kuma ya ji kamar kana wani zaurance ko kuma kana kukan mujiya to al-imamul asma'i da wani suka ce anna aslaha ash-sha'r asalin kalmar afiqa ita ce gashi alladhi yakunu ala ra'si sari gashin nan da ake samu akan yaro hina yuladu daidai lokacin da aka haife shi zai ya haifi yaro kaga babu gashi a kai shi in kuwa har an haife shi babu gashi a kan shi jirajiran da aka yi wa haka ba su da yawa haka ba za su iya canza mana hukunci ba to wannan gashin farkon da yaro ya zo duniya da shi ana cewa shine al'aqiqat asma iya wani shi masana luga haka suka ce kada yace wa inna ma summiyati shatu allati tubbahu anhu aqiqa sannan an kira dabbar da ake yankawa ya amfani da sunan akuya anan saboda ai tana cikin ababen da ake yankawa ana kiran dabba ko akuyar da ake yankawa yaro da sunan aƙiƙa ita ma da kuma za ga babu cin karo da juna in ka kalla aƙiƙa gashin da aka haifi jinjiri da shi yaushe ake kawar da gashin ranar bakwai aƙiƙa dabbar da ake yankawa yaro yaushe ake yanka dabbar ranar bakwai haka kenan duka babu cin karo da juna kamar yadda masana suka tabbatar za mu je gare shi nan gaba ya ni da zalika sha'aru inda zabi suna nufin gashin da ake askewa yaro lokacin da za a yanka dabbar ana gama aski sai a fito da dabbar suna sai a yanka haka wala yi askin ba kafin bakwai din kala yace wala hada kala anitu wa anhu al saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ku kawar mashi da kazanta wannan gashin shi annabi ya kira da kazanta in an haife shi ya kokari ya aske mashi shi yani bi zalika sha'ar yana nufin wannan gashi na jinjirtaka wannan gashi da yaro ya zo da shi da shi duniya kana abu ubai abu ubai da yake cewa idza ra'aita kana ma'ahu in ka na eh ni na ba shi anan قال أبو أبي نيلي ياتي قلب إذا رأيت كان معه إله وهذا مما قلت لك إنهم ربما سموا الشيء باسم غيري آه زي وادا بمبنشن بمبنشن بوبا وهذا
akwai wani bugu da aka yi ta hakiki na so in ga
wannan maganar kamar ya gama da ita wal hada qala ani tu an bil adha ya'ni bi dhalika sha'r yana nufin wancan gashin to shi wannan malamin da ya ta hakikin littafin ya bi kalmar su kalmomin shi littafin sosai a nan sai yake cewa kala abu ubai wa hada min ma qultu laka kamar haka yake a nan ko to yana ga yaji wannan bugun inganci sai shi wannan ya tattara duka kusan bugun da aka yi wa littafin shine ya fitar da wannan nuskar mai kyau shi yasa shafukan shi wannan ma suka yi yawa a nan yake cewa kala abu ubai wa hada min ma qultu laka to kaga wannan bayanin da na gabatar maka na cewa al'aƙiƙa na ɗaukar ma'anar gashin yaro, al'aƙiƙa na ɗaukar ma'anar dabbar da aka yanka mashi wanda kuma duka a rana guda ne ko dai a kawar da gashin sannan a yanka dabbar? Ya ce, in ulmin makurtu laka innahum rubbama sammau shai'a ismi ghairihi so da yawa sukan kira abu da sunan wani shi na ka samu makwabtaka ko kusanci saboda alakar dabbar da ake yanka wa yaro da gashin da ake aske mashi wanda askin ma kusa da kusa ake yi kawai sai ma aka kira gashin yaron ma da dabbar da ake yankawa ko aka kira dabbar da ake yankawa da sunan gashin kan yaron wannan ɗabi'a ce ta larabawa in abu ya zama kusa da abu ko ya zama yana da kamanceceniya da shi ko makwabtaka sai su kira wannan abin da sunan shi yanzu kalmar faraz nan ce faraza ya bar gari ya fita bayan gari to a wancan lokaci ba a shadda balarabe saboda gayu saboda tsafta balarabe baya baya shadda a gida ba ma a gida ba a kwar gida balarabe ba zai shadda ba suna ka duk shaggar mutane tana bayan gari da rana maza su je su yi amfani da ita mata kuma sai da daddare kuma haka suka rika maintainer saboda sun san me suke ci in ka kiyaye me kake ci to za ka je bayi har da kake so amma in dai za ka buɗe baki ka miƙa hannu ka ci duk abin da kake so to za ka je bayi har da baka shirya ba za ka wani a mota kamar ya ci na kusa da shi cikin shi ne ya ta kuɗi ya zo tasha ya ga nama mai arha alisa ba na jaki ba ne ya ga wani biskit wani mai ruwa ruwa wani waye wani wa fi ya haɗa ya ga arha ilan ya murya je sakkwato ya ga balangu da arha ya yi ta loda an shigo mota daga sakkwato za zuwa wuce enugu tafiyar kila wajen awa goma kaga ciki dole shi kuma ya ce to zai tambaye ka awa kuɗi da tasowa ciki zai tambaya in kuma an tsaya dole sai an sake tsayawa da su ko laraba suna kiyayewa imam malik ya ce shi yana jin kunyar kullum ya je kan shadda to da a kwana uku so ɗaya yake zuwa ban kuma haka yi control din kai saboda me ya san me yake ci to sai suna ce ban ɗaki barat saboda yana bayan gari ne kaga sun kira abu da sunan inda abin yake ko da sunan yanayi to shine yake cewa sukan so da yawa sukan kira abu da sunan da sunan wani shi ya ce idan kana ma'ahu aunin sababi in abin ya zama tare da shi wannan abin ko ya zama cikin sababin samuwar wannan abin ta ga bayanin yanzu ya fito ko fa summiyat ash-shatu aqiqa li aqiqati ash-sha'r sai aka kira dabbar suna aqiqa saboda wancan gashi na yaro saboda yanke gashin da za a yi za a yanke maki gashi to dabbar da za a yanka kamar ka iya cewa za a yanka ta ne saboda an mashi aski to shi kenan yanzu a kira ta da wannan suna wa kadhalika kullu mauludin min al bahaim haka duk wani abun haihuwa daga cikin dabbobi wa in an ce bahaim bai takaitu akan al'an'am ba duk wata dabba ko da waɗanda ba a ci ne ko da waɗanda ba ma a cikin mutane suke ba ko da waɗanda ba ma ma iya ganin su ne fa inna sha'ar allazi yakunu alayhi hina yuladu aqiqa wannan gashin da ake haihuwar su da shi to ana ce mashi aqiqa wa afka kuma ana ce mashi afka akwai malaman da harshe da suke an ce aqiqa gashin yaro mutum kenan in an ce afka gashin wani yaro gashin nan da za ga an haihu ƴaƴan tsira da shi sunan shi afka gashin nan da akuya za ta haifi ƴaƴanta da shi sunan shi afka ko zaki ko waye duk dai dangin dabbobi waɗanda suke da gashi to yace wannan gashin da ake haihuwar yara ko dabbobi da shi tana ce maki aqiqatu ko kuma afka to kaga wannan maganar za ta ce to ai tana da buƙatar a kafa mana hujja to shine ya kawo waƙar Zuhairu wanda Zuhair ɗaya ne daga cikin manya-manyan mawaƙan Larabawa tun a jahiliya yace a zalika am afabbul batni ja'abu alaihi min aqiqatihi ifa'u yace a zalika shin wannan yana magana akan jakin gida ne shin shi wancan jakin am asabbul batsani mana wancan da nake maka magana ko ko wancan mai damammen cikin an ce abin nan akabbul batsan shine alhimaru damir jakin da cikin shi ya ɗanfare ko saboda yunwa ko kuma saboda yanayi na halitta cikin shi ma kai ka ce bai ta abinci ba kai ka ce ma ba zai iya aiki ba ja'abu wanda yake jaki ne kuma na daji ko ka ce ja'ab waɗanda yake mai manyan ko kafafuwa amma anan mala ya fassara wa ja'abu al-himarul wahashi yace alaihi min aqiqatihi ifaq shi wannan jaki da kake mamzance a kai mai tamfararren ciki alaihi min aqiqatihi ifaq ai gashin da aka haife shi da shi ma ya kakkaɗe. Gashin da aka haife shi da shi ya riga ya kakkaɗe, wada ifa'u ya kwado da sha'ar iza fana wa wafa ifa wa yurwa adabbu wa huwa qalilul lahmi badalan min akabbu wa huma bi ma'ana to ma'allu shahid anan shine alaihi min aqiqatihi gashin da aka haifi jakin da shi ko gashin cikin jakin kaga kenan gashin dabba wanda aka haife ta da shi ana iya ce masa aqiqa shine wasu ke ga a'a ai dan abun bance shi da mutum sai a ce wa na dabba aqatu na dan adam kuma a ce mashi aqiqatu kada ya ni sigarul waba da yace fa'u yana nufin kananan gashi wanda aka haife shi da shi da su wanda a ƙarshe dai zubewa ma suke yi wa kana ibnu raqa yasifu himara ibn rafa'i yana siffanta jaki ya rasu a shekara ta casa'in da biyar bayan hijira wa'annan wasu mawaƙa ne za ka kan ba su da amfani to amma kuma za ga waɗannan waƙoƙin su suka rike alfarmar ko suka taimaka wajen riko mana ko taho mana da larabcin wanda ya masu ƙoƙarin kaidi to sai ƙoƙarin ya ga cewa ya lalata su wanda dama suna cewa masana suna cewa duk al'ummar da kake so ka ruguza ta kwata-kwata to ka lalata harshen ta shi yasa ba za ka iya koyan kowane irin harshe ba sai ka haɗa da al'adun masu harshe ba a raba luga language da kanta shine alluga wata kafa ba yadda za a yi ka koyi turanci dole sai an haɗa maka da kanta ta bature ba zai taɓa yiwuwa ba ne ka koya harshe wai ka aji kaltar ba zai taɓa yiwuwa ba wai da kaga duk an nisanta mutane da hausa da ɗabi'ar ma hausawa kawai an shigo turanci kawai turanci kawai shi ake taba fitikar ai Allah ya kiyaye to arraka'u yake siffanta wani da yake cewa tahassara ta'ikatun ko tahassara ta'ikatun anhu fa ansalaha wa kitaba ukhra jadidan ba'da ma bataqala yace tahassara ta'ikatun gashin da aka haife shi da shi ya kakkabe anhu daga bari shi fa ansalaha sai ya taura wani ko fa'an salaha sai ya rabu da wannan gashi ya nisance shi ya ƙaurace mashi yake cewa wajita ba ukura sai ya ɗaura wani gashin sai wani gashin ya tsiro mashi jadidan sabo ba da mabatakala bayan wancan da aka haife shi da shi ya riga ya zube ko ya karkaɗe mahallu shahid shi ma'anar ta hassara da ya shine gashin da aka haifi jaki da shi shi ma wannan dai dalili ne kada yake cewa yuridu annahu lamma qutima min ar-raza'i yana nufin lokacin da aka yaye wancan jakin daga shan mama wa akala al-baqala ya fara cin ciyawa alqa aqiqatahu wa jitaba ukhra sai fara kakkada gashin shi sai kuma ya rika daura sabon gashi hikima ce ta Allah sai aka wancan gashin nashi tsohon na kakkaɗewa sabo na tsurowa kafin ka ankara ba sauran tsohon kafin ka ankara sabon ya mai shi kala abu ubai abu ubai ne ce al'aqiqatu wal aqatu fil nas wal umur da aqiqa da aqqa ana samun sa a mutane kuma ana samun sa a jakuna yana cikin dabbobin an fi daukar misalin jaki walam yusma fi ghairi zalik yace kai shi bai ma ji labarin wani abu cewa wai banda mutum da jaki akwai mai aƙiƙa ko afka ba duk da aka ce aƙiƙa ana maganar mutum ne ko jaki amma in ka kawo maganar doki maganar saniya maganar akuya maganar zaki da damisa da dabbobin daji ita shi bai taɓa jin wani ya kira waɗancan dabbobi da ba mutum da jaki ba cewa suna da aƙiƙa ko afka intaha kalamu abi ubay maganar abu ubay ta kare shi ya gama nashi amma wannan maganar da ya faɗa ba a sallama mashi ba wakar an kara al-imamu ahmad al-imam ahmad ibn hanbal wanda so wancan lokaci ko ma masanin harshe ne cikin malamanmu na addini al-imam ahmad ibn hanbal ya ce ya musa tafsira abi ubaida hadha lil aqiqa ya musa wannan fassarar da abu ubaid yayi game da ma'anar kalmar aqiqa cewa gashin mutum ne da aka haife shi da shi ko gashin jaki wanda aka yi jakin da shi in ka wuce haka bai taba ji ba Ahmad ibn Hanbal yace a a mu mun taba ji fassara shi ba ta yi ba wa ma zakarahu an al-asma'i wa ghairihi fi zalik kuma ya fasa wancan abin da ya ambata yace ya samo daga asma'i da wani al-imam al-asma'i wa qala ibn Hanbal yace innamal aqiqatu az-zabhu nafsuhu ai an ce aqiqa ai yankan shine nafsu shine aqiqa kenan banda dabbar da za a yanka shi yankan da za a yi shine aqiqa in wani zai ce kayi wa yaron ka aqiqa ina nufin kayanka in tana gida a daure baka yanka ba sai kace ban yi ba amma zan yi kana nufin zan yanka kaga kenan yanzu a kawo ma yaro aqiqa uwar ta ce a ban mata za ta yi kiwo uban shi kuma ya yadda a ban mata wannan yaron ba ya mishi aqiqa bisa wannan fahimtar dan ba a yanka ba wa kana wala wajaha lima kana abu ubaida a wani wurin ya sa ta'un amma babu ita wala wajaha ne babu wata fuska da za ka yi ta tawili dangane da abinda abu ubaida ya faɗa ka ce eh yana da gaskiya ko kaza ko kaza wa kana abu amma abu wanda yake cewa ihtajja ba'd al-muta'akhirin bi Ahmad ibn Hanbal fi qawlihi hada wasu malamai da suka zo daga baya bayan nan sun nemo dalilai dan ba da kariya ga maganar da Ibn Hanbal ya faɗa cikin faɗi shi da cewa abinda Abu Ubayd ya faɗa dangane da fassarar aƙiƙa da kuskure sai ka samu wasu malamai da suka zo daga baya sai suka goyi bayan wannan matsayi da su waɗannan da Ahmad ibn Hanbal ya dauka suka ce da annama kana Ahmad min dalika fa ma'rufun fil lugha abinda Ahmad ibn Hanbal ya faɗa sanannen abu ne a harkar larabci da annahu yuqalu akka idza qata saboda laraba na cewa akka in ya yanke abu to kaga Ahmad ibn Hanbal ya ce yanka dabbar ne aqiqa ga Ahmad ibn Hanbal bai sama mutum kaida ta larabci ba yana nan a cikin da'ira ta larabci abka ila qata'a wa minhu abka walidayhi ana cewa abka rajul walidayhi kai wani ya fassare wa iyaye ai idza qata'a huma in ya yanki kyautata musu suka neme shi suka rasa ya ya cika wandon shi da iska ya gudu ya musu sai ce abka yana garin bai taimakon su su mai daɗi su ci mara daɗi ya ci su kwana ba su ci ba ya ce abka wannan ya yi uku ya fantare ya bar mahaifin shi kala abu umar abu umar yake cewa yana nufin ibn abdulbar a cikin littafin shi na at-tamhi lima fil muwatta min al-mali wal asanid yace wa yashhadu li qawli ahmad ibn hanbal qawl ash-sha'ir abinda zai kara ba da shaida shaida ta gaskatawa shaida ta goyon baya dangane da abinda ahmad ibn hanbal ya faɗa shine maganar da wani mawaki ya faɗa na duba ban iya gano kowaye mawakin ba yana cewa an ce ya yi wasan ne game da makka ya ce beladun biha afka shababu tama'imi wa awwalu ardin massa jilbi turabuha akwai bugun da ya zo da cewa beladun biha afka shababu tama'ima da ha'u wa awwalu ardin massa jilbi turabuha ya ce beladun kai ani ina cikin wani gari ne yana nufin garin makka da ha aka shababu sama'i da ƙuruciya ta tsinke mana layuna nan yana ba da labarin rayuwarsu irin ta jahiliya kowane yaro da laya maganin kambin baka maganin mayon anguwa maganin waye maganin miyagu maganin kukan mujiya layu ne a ko'ina a cikin mutum mata a cikin kitso kowa ya ce amma ina zuwa makamana duk sai aka tsinke min waɗannan layin kawai da na ji ka'aba na ji karatu na ji cewa tauhidi ya fi komai sai na watsar da laya kawai na rike Allah ya ce wa awwalu arde masa gilli rabuha abin da ya fara tafa jikina a kasar a wannan garin shine ce kasar garin turbayar makka ita fara tafa jikina sai na ji ma duk ta fi layin daɗi ina ka sai na kawar da su kawai na ci gaba da rayuwa ya ce yuridu annahu lamma shabba yana nufin lokacin da ya kai shekarun ƙuruciya ko tsaya anhu tama'imu sai aka tsinke mashi layi saboda shekaru sun zo tauhidi ya zo wa qala wa mithlu hadha qawlu ar-rima ibnu mayada ko niyada wani mawaki ne ana ce mai ibnu niyada amma sunan shi ar-rima shi wannan ibn miyada sunan shi ar-rimahu abu shurahbil ar-rima ibn yazid wa miyada ummu ita wannan miyada ko mayada mahaifiyar shi ce wa kanat ummu walad barbariya wa qila saqladiyya kana huwa yazumu annaha farisiyya shi wannan mutum yana ɗaya daga cikin irin mutanen da suke kokarin jingina kansu da jama'a da ba laraba ba a wake-waken shi kullum nuna yake yi uwar shi ba balarabiya ba ce saboda ya haɗa jini biyu wanda a- tun a wancan lokaci larabawa suna da irin wannan aƙida har daga baya-baya ma ko da ibn hazmin ya ta kokarin ya nuna shi yana da jinin mutanen farisa amma dai akasarin aka bincika za ga kawai da awa ce saboda zai ishi zai- zai zama su wani abun alfahari ne abu ne na cika baki kawai to a ciki akwai waƙoƙi da ya rika yi yana nuna cewa shi ita mahaifiyar shi mutuniyar farisa ce ya ce annabnu abi salma wa jaddi walimu wa ummi hasanun hassanat al ajaibu hassanat al ajimu annabnu abi salma wa jaddi walimu wa ummi hasanun hassanat al ajimu أليس غلام بين كسرى ووالمي بأكرم من نيسر عليه التمائم duka nuna cewa wai shi asalin shi mutumin Farisa ne ta bangaren ita ta bangaren kakan shi to shine shi ma yake cewa biladun biha ni sad alayya tama'imi wa qutti'na anni hina adrakani aqali gari ne da ya nisantar da layin da ke jikina wa qutti'na anni aka yayyanke layin da ke jikina hina adaraka ni akali lokacin da hankali na ya riske ni lokacin da hankali na ya riske ni shikenan sai aka nisanta ni wannan kalmar ta nisat ita ce da ma'anar akadin kuma ita ce da ma'anar kutsi'a kaga duka suna ba da shaida cewa maganar da ibnu hanbal ya faɗa na cewa kalmar akka tana da ma'anar yankewa to ga ta zo da ma'anar nisa ko kutta'a kutta'a lahum thiyabun an yayyanke tufafin su ko an yayyanka tufafin su kana Abu Umar Abu Umar yake fade shi wannan malami ko wanda ya waccan waka Ibn Arrima mutum zai iya samun bayanan shi a littafai da dama waɗanda suka tattauna kan wake-waken shi har ma na ga wani dogon rubutu akan martani a kokarin da ya rike na jingina kan shi da mutanen Farisa. Abu Umar yake cewa wa qawlu Ahmad ma'anar al-aqiqa fil lugha aula min qawli Abi Ubay wa aqrabu wa aswa. Maganar da Ahmad ibn Hanbal ya faɗa game da ma'anar aqiqa a harshe cewa yanka dabba ake nufi wa aula min qawli Abi Ubay. Ita ta fi dacewa da ɗauka in ka kwatanta da maganar Abu Ubay wa aqrabu ta fi kusa da daidai dangane da masana harshe wa aswabu ta fi zama akan turba ta gari wallahu alam amma su duka dai Allah ne shine masanin wanda yake da daidai a cikin yace in ta haka lamu abi umar maganar abi umar ta kare shine maganar shi ibnu abdul bar ta kare wa karin jauhari al-imam al-jauhari a cikin littafin shi muhtaru siha kamus ne ko duk shinari ne na larabci da ya tattara kalmomin larabci ya rika fassarawa yake cewa akka awwaladihi ya ikwa akkan ya yanka wa dan shi dabba yankawa ko yayyan yayi wa dan shi aƙiƙa yin aƙiƙa idza zabaha yawma usbu'ihi in yayi mai yanka a ranar bakwai din shi wa kazalika idza halaka aqiqatu haka kuma idan ya aski gashin shi kamar haka yasa ko ni bugun nanan da kuskure idza halaka aqiqatan amma dai wancan malami da ya ta hakiki bugun abin da ya bari zai fi shine idza halaka aqiqatu kaga akka awwala bihi ya ikwa akka an yi amfani da kalmar akka ana nufin da yanka dabba to yaushe rana ta bakwai wa kazalika idan halaka hakikatan haka in aka aske wa yaron gashin kai to haka yanzu an yanka wanzani ya zo ya aske gashin kan yaro inda larabci za ka yi magana za ka ce akkara asau can kuma bayan wanzani kila ya tafi ko yana nan ma sai aka kamo dabbar sunan yaron sai aka yanka kuma za ka sake maimaita wancan larabcin ka ce akka hakikatau sarkin fawa ya akka wanzami ma akka kuma duka yayi to kaga kenan maganar da ibnu hanbal ya faɗa tana da madogara mala yace fa ja'al al aqiqata li amrayni wa hadha aula sai ya sanya kalmar aqiqa tana da waɗannan ma'anonin guda biyu akka gashin yaro da yanka mashi dabba mala yace wa zalika aw hadha aula gaskiya wannan ma ya fi dacewa saboda aljam'u aula min at-tarjih ka hada abu biyu ai ya ci alkhairi akan ka bar shi a guda daya wallahu alam yace Allah shine masanin daidai dangane da wannan bayani da malam yayi za mu iya ci gaba yace wa amma qawluhu fil hadith amma maganar da ya faɗa a hadisi wannan maganar mun tattauno ta tun kafin hutu dogon hutu la uhibbul uquqa annabi ce kai ni ba na son amfani da wannan kalmar fa ku duka wata aqiqa ku ce nasika mana ko zabiha dabbar da ake ibada da ita in an yanka wa yaro ko zabiha dabbar da ake yanka wa yaro yake fa hada tanbihun ala karahati ma tanfiru anhu qulubu min al-asma wannan fadakarwa ce annabi yayi dangane da kyamatar abinda lafiyayyin zukata ke kyama ko suke gudu na sunaye akwai sunan da zakaji sai ka ji kawai ikan jikinka ta tashi zakaji kaza za ku shiga mota da wani sai gana ya ba bude za ka ji kawai kai jikin kai an ba na canza mota ba ko wai direban ya ba na gaba daya ko a ci balbal a direban ko zama a ci balbal ga fetur ga gangara ga kwana kuma direban ku a ci balbal ko me zai iya faruwa to za ga lafiyayyun zukata suna kyamar ire-iren waɗannan sunayen ka zo za ka sari kaya kai ɗan kasuwa ne sai ka ji an ce mai shagon ya faduwa kai tsara ba za ka zo ka kasa ko kuma ce gaba ɗaya ko gama wasu ne faduwa sai ka ji kai hanya to wannan aka siya ma za a ci riba kuwa to ire-iren wannan ka'idar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita ya kyamaci amfani da kalmar uku ko aqiqa amma ba wai haram bane ya amfani da ita wayannan bayanan kusan sun gabata wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shadidal karahiyati lidhalika jidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar haka kwarai da gaske annabi na kyamar miyagun sunaye da ya ji suna ba daɗi zai canza yana ɗaya daga cikin ka'idar annabi wajen canza sunayen ka kalli qawaidu taghyir al-asma'i fi sahaba daga na farko da malamai ke farawa da shi shine idan sunan ya zama bai da daɗi ka'ida ta biyu shine idan sunan tsarkin shi yayi yawa sunan tsarkin shi yayi yawa kawai yanzu misali sai ya zuwa rika ce maka ya kubutacce anya a wannan zamanin kowa ya jan gwado ka tsarkake kanka ko ya tsarkakacce ko ya mafi imani a ka tsarkake kanka da yawa kai dai ka zauna baina baina abu nu'aym al-asfahani a jubin shi na hudu ya kawo abin da ya faru da wani sahabi wani sahabi ya zo mun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a ban Allah me sunanka ya ce ai sunana akarabat na ce akaraba kunama ke ce su annabi ce akaraba ya ce eh akaraba ya ce annabi ce ina wannan sunana ka ne ba sunanka bashir sai canza daga akaraba zuwa bashir in ka samu littafin alhayawan na aljahis wannan littafin na alhayawan kawai ɗabi'ar dabbobi ya rika tattaunawa in wani zai ce maka kunama kawai to idan magabata wanda suka san larabci suna so su zage mutum za su ce mai jaki za su ce mai kare za su ce mai shedan za kuma su ce mai kunama idan balarabe ya ce kai kunama ne yana nufin na ɗaya kai mugu ne na biyu kai dolo ne na uku kai matsoraci ne kunama ɗabi'ar ta kenan kunama za ta iya lallaɓowa za ta harbe ka tana jin ka motsa za ta gudun ceton rai ta koma bayan ta ga bacci ba kake juyawa kawai za ka yi kai da kunama ya ce za ta harbe ka in kamar da yake can kunama in ta harbe ka to gudun da za ta yi na neman tsira ya fi gudun da za ka yi na ka neme ta ka kashe za ka sakar ya ce matsorin ya ce sannan kunama ta yi ce wata ta leƙa can wurin ta harbo wani an datsa karen shashasha ta bi ma za ta iya wurgana ta kare ita ma a datsa saboda shi a yi litin kunama to kaga yanzu annabi shi ya kalla wayan nan mai ce kai a ba karama kalla ga ta ga ka sahabi jihadan kabira kuma sunan ka kunama to kaga wannan ire-iren sunan mu zaka ji a kasar Hausa akwai yar kunama a wannan gaskiya ai taron canza mata suna ko kuma ta ce san ba ta so wanda ta kira ta da wanda ya kira ta da wannan sunan ba ita ce Allah ya isa ba dama ya isa tunda ta ce ba ta so bi isa lismul fusuku ba da iman to da ka babu kyau da Sani Umar yake cewa shi a wasu garuruwa suna buƙatar a canza musu suna a ƙasar Hausa. Akwai wani gari kunci a Kano. Yana ƙaramar hukuma ce ko? Wai ƙaramar hukumar kunci da Sani Umar yake haɓa. ni da ɗan garin ne sai na jagoranci mutane mun canza sunan garin nan kuma akwai garuruwa da yawa ire-iren wa'annan za ka ji sunan babu daɗi amma kuma haka mutane za su kawai suna sun yadda a kira ka da haka kuma duk sanda aka kira ka da mugun suna sai an gaɓar bashin alamun sunan a jikinka da yanzu wannan sahabin ya yadda a kira shi da konama ko kaga dolanci da jahilci da tsoro to har ya haɗu da Allah a haka zai rayu dole sai ya halin kunama dole sai ya rika halin kunama kamar yadda shi abin nan din dai abu nu'ayn al-asfahani a cikin ma'rifatu sahaba a wannan juz'i na hudu wata na wani mutum yana da annabi na zaune sai wani mutum ya zo ya ce annabi ya ce masmuka ya abdullah sai ya ce sunana ash-shaytanu ibn qurb ya rasulullah ni sunana shaytan balarabe ba tunani ila an haife shi daidai amma baban shi shaidanci a garin ya bari ma sa na yaran nan shaidan dan kai in manta da shar annabi yace sunan ka shaidan yace yace la la la la la bal anta abdullahi ibn qur sunan ka abdullahi ka ga yau shike ne canza mashi suna zamu ji ire iren wayannan da yawa a nan gaba to da kun dai aka samu mugun suna a canza annabi baya baya kaunar ire iren wayannan sunaye shine yake cewa annabi ya kasance mai tsananin kyamar ire-iren waɗannan sunayen hatta kana yugayyiru lismal qabiha bil hasan har annabi ya rika canza mummunan suna da kyakkyawan suna kai ya kasance ma wayatruku annabi ya kasance ko wayatruka nuzula fil ardi al qabiha fil annabi baya sauka a wani gari ko ƙauye ko wata mahada ko wani kwari ko wani tsauni in dai wurin na da mugun suna kamar yanzu misali annabi ya taho an taso daga nisan wuri sai aka cimma wani fili ga wannan fili annabi ga ai zai mana dadin sauka gashi zai dauke mu gashi za mu samu wurin sallah ga iska mai daɗi to kafin ya sauka zai kira waye suka taɓa kai kasuwanci a nan ba za a rasa sabai wanda suka kai suka komo ba da wani zai zai rasulullah sunan garin nan kunci wala komai gaji annabi ya ce ba za mu sauka ba ya ce mu wuce gara mu samu da bai kai shi daɗi ba muna sauka kunci zai lizince mu kuma sai mun ga kuncin annabi in dai ya ji sunan gari da annabi na nan yanzu dare ko mota bai hau zai ce a faɗa mai sunanta naka ce ai sunanta gobarau gobarau eh a to wannan sai kun dawo kake mun yaga ce gobara da mu kenan ko kuma a faɗa min sunan direba ko a faɗa min sunan tashar inda ya zama da mugun suna annabi sai ce to a dawo lafiya shi ba zai yi ba wal mururu bainal jabalain al qabihi ismuhuma annabi ya kyamaci wucewa ta tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu wanda waɗannan duwatsun sunayen su ba daɗi ya zo zai wuce ga dutse nan ga dutse nan ga wata hanya ta latsa kafin ya wuce sai ce ne sunan wannan dutsen aka faɗa miki za mu zo kan shi sunan ba daɗi nan ma sunan ba daɗi annabi ya ce mu zagaya gara mu kilomitoci muna zagayawa tare da kilomitas muna zagayawa wannan duka tarbiyya ce ta addini wa kana yuhibbu al-ismal hasan annabi ya kasance yana son suna mai kyau wal fa'al al-hasan da kyakkyawar fata dan ta kyakkyawar fata shine irin abin da bahaushe yake cewa arashi irin abin da ke cewa arashi kana saune kila a gidanka cikin hanya haka mutane na wucewa ba fa da nawa ta kake yi ba kila kana ba wani labari magana kuke kasa kasa kawai sai kake ta yau yau yau zama na da jarabawa amma ali a waye kawai shi kuma wani daga waje shi kuma waya yake yi daidai ka gama maganar ya zo zai wuce ta windon ka sai ke ta Allah ya bada sa'a wannan tsara shi kenan fa annabi na kaunar irin haka in annabi zai tafiya ba da kai yake ba kawai zai ji kayi addu'a daidai da abin da yake bada labari yace ba an zarta mu da shi an mana addu'a amma wannan ba canfi ba ne ƙara shi ne fata ce ta alkhairi fata ce ta alkhairi kuma yanzu kana cewa kaya ne za mu ciwo sai kai na cewa kada Allah ba da sa'a ka iya tafi don akar makalla me yasa shi to wallahi wani da ya bata mai to ni kuma ya gashi kasuwanci ina ba da labari kan da kan Allah ya ba da sa'a a to kai naka Allah ya ba da sa'a kaga an warware ne cikin ruwan sanyi yana da zamu iya tsaya anan sai mu tashi fil muwatta wasu kujoji ne ya kawo ko dalilai da suke nuni ga wannan bayani da ya gabatar abin da yake na daidai Allah wala da kusur da ke ciki Allah shafi ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum